alihi wa sahbihi wa sallam shekara ta 1444 wanda haka in ya dace wa 25 kin watan 6 miladiya ta 2023 insha Allah ta'ala za mu dasa daga inda muka tsaya cikin karatun littafi hisnul muslim abinda mutum musulmi zai karanta a kowane bangare daga cikin bangarorin rayuwa wanda wannan abu zai zamanto mashi abin samun tsira a wajen Allah subhanahu wata'ala Allah datar da mu muna cikin gaba ta azkaru sabahi wal masa irin kalan ambatan Allah da ya kamata mutum mai imani namiji ko mace yayi a lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya gwada mashi sahiya haka kuma a lokacin da Allah ya nuna mashi marece za mu tashi addu'a ta nawa ta biyar na'am za mu tashi addu'a ta biyar malai yake cewa fadar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka وأنا على أهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت حديث شداد ابن أوس ألا قارر دا قريشي تيتشيوا من ذا الله صلى الله عليه وسلم يتي مشي sayyidul istighfari an taqula mazalla ke cewa sayyidul istighfar yani jagora a cikin istighfari dukkan wani istighfarin da mutum zai yi to wannan ita ce jagora wanda kuma abubuwan da wannan addu'a ta kumsa su ne kamar haka Allahumma anta rabbi Allah kai ne ubangijina la ilaha illa anta babu wani abun bauta bisa ga cancanta sai kai Allah khalaqtani Allah kai ka halicce ni wa ana abduka Allah ni bawa ne a gare ka wa ana ala ahdika Allah ina kan alƙawalinka da na ɗoka na cewa alam ahada ilaikum ya bani adam Allah ta'budu shaitan wannan alƙawali da ubangiji subhanahu wata'ala ya ɗauka ga annabi adam da zurriyar shi cewa kar su bauta wa shaidan kenan kana tabbatar wa Allah cewa wa ana ala ahdika Allah ina nan akan wannan alkawali wa wa'adika Allah ina nan akan alkawalinka da abinda kai tanadi mastata'tu gwargwadon yadda zan iya wanda wannan kuma ya samu asali da fattaqullaha mastata'tu bi tsoron Allah subhanahu wataala gwargwadon yadda za ku iya ya ce a bika min sharri ma sana'atu Allah ina neman kariya daga gare ka ka kare ni daga sharrin abin da nake aikatawa ko na aikata abu ulaka bi ni'matika alayya ya ubangiji ina mai sakankancewa da yarda game da dukkan wata ni'imarka a kaina ya Allah na yarda kira duk wani abin da ya zamanto na ni'ima tare da ni to na yarda cewa Allah kai ka bani shi wa ma bikum min ni'matin fa min Allah duk abin da yake tare da ku na ni'ima to wani abu ne daga wajen Allah subhanahu wata'ala kar kai tsammanin azancin ka ne ko dubara kace ko iyawan ka ne ko ilimin ka ne ko hazaka kace a ka tattara al'amari gaba ɗaya ka damka wa Allah subhanahu wata'ala wannan shi ke tabbatar da cikakkar ubudiyya yani kana mai tabbatar da cewa lalle kai ma bawa ne na Allah subhanahu ta'ala la haula laka wala quwwata illa billah bakka da karfi bakka da dubara sai zuwa ga Allah subhanahu ta'ala sannan ka kara da cewa wa abubu bi dhanbi Allah ina mai yarda da ayyuka na zunubai da na aikata Allah ni mai zunubi ne faghfirli Allah ka gafarta mini fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta babu mai gafarta zunubai in ba kai ba manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa man qalaha minan nahari muqinan biha duk wanda ya karanta wannan sayyidul istighfar asahiya misali yanzu ka waye gari ka karanta ta manzala yake cewa kana mai yarda da abin da ka faɗin nan ba kawai dai ka faɗi a saman harshen ka bane ba mazala ce duk wanda ya faɗi ta yana mai tabbatar da haka famata min yaumihi qabla an yumsi sai Allah ya kadarta maka mutuwa a cikin wannan wunin kahin mare ci ta yi mazala ke fa huwa min ahlil janna wanda ya karanta wannan addu'a to yana daga cikin 'yan aljanna wanda ya karanta ta da marece yana mai sakankancewa da yarda da abin da addu'a ta umsa sai Allah ya amshi ran shi kahin sahiya mazala ke cewa wannan mutumin fa huwa min ahlil janna shi ma iya daga cikin 'yan aljanna to wannan kaga iya daga cikin abin da ya kamata mutum musulmi ya kokarin karantawa a dukkan lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya sa kawayi gari ko kuma marece ta same ka Allahumma inni abduka har zuwa ƙarshe kana mai tabbatar da cewa lalle kai bawa ne ga Allah subhanahu ta'ala sannan kuma duk wata ni'ima kana jingina ta zuwa ga Allah subhanahu ta'ala wannan addu'a tana karantar da mu abubuwa kamar haka abu na farko izharu ma kana alaihi an-nabi sallallahu alaihi wa sallama min al-khudu'i wal inkisari wat tadhallul lillahi azza wa jalla ya bayyana qarara yadda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake da hudu daga ce hudu shine kaskanta da karaya da meka al'amura ga baki ɗaya zuwa ga allah subhanahu wa ta'ala kaga duk mutumin da zai karanta wannan addu'a lalle ya mai da al'amarin shi gaba ɗaya zuwa ga ubangiji subhanahu wa ta'ala to wannan kuma shine halin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama mu kuma allah ya umarce mu akan mu yi koyi da shi wannan addu'a tana karantar da mu abu na biyu إثبات الربوبية في قوله أنت ربي أكوي تبتر دا توحيد الربوبية جنجن الأمر زواج أيكم الله سبحانه وتعالى دا تلين تاشي أتكن أيوكا دا كتش اللهم أنت ربي يا أبنجي كيني أبنجينا الله كيني أبنجينا كنا كاير دا تشيو الله نيحل تشيكا sana bayan shi kuma sai ka zo ka yarda da tabbatar da tauhidul uluhiyya wanda shi kuma shine ɗayanta Allah a cikin aikin bawa sai ka ce la ilaha illa anta ya Allah babu wani abun bauta kusa ka cancanta sai kai abu na uku wannan addu'a wannan addu'a tana karantar da mu al-iqraru tabbatar da al-ahdu alladhi akhadahu Allahu ala bani bani adam alƙawalin da Allah ya ɗauka game da ɗiyan annabi Adam alaihi salatu wasalam cewa mu bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala shi Allah ke cewa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala ubangiji subhanahu wa ta'ala ya tattara ɗiyan annabi Adam alaihi salatu wasalam gaba ɗayan mu tun lokacin da muke kusa annabi Adam Allah ya ce alastu bi rabbikum shin ba ni bane ubangijinku qalu bala gaba ɗayan mu muka ce eh Allah kai ne ubangijinmu shahidina mun shaida akan haka nan to kaga duk wanda ya zo duniya sai zama to ya fandari yayi mi ya sabka daga layin da kuma da alƙawalin da ya dauka ma Allah subhanahu wataala abu na hudu a cikin wannan addu'a akwai karantar da dalilun ala dalilun annal wa fihi dalilun annal wajiba ala al-abd an yakuna ala hadarin min rabbih fi kulli ahwali wajibi ne dan adam ya zama to iya da taka tsantsan game da al'amarin ubangiji subhanahu wataala kada zaman to kawai ka rika jin dokokin ba na Allah kamar wani abu ne wanda yake kawai daga sanan da kamar su dole ka rika taka tsantsan me Allah ya ce me a wajen magana me ya kamata kai wajen tahiya me ya kamata kai wajen mu'amala ya kamata kai dukkan wani al'amarin ka dole ne ya zaman to kana taka tsantsan akan me Allah ya ce me Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ambata waɗannan su ne daga cikin abubuwan da ita wannan addu'a ta ta kumsa wanda ta kunshi abubuwa da yawa ala'ai iya da kyau mutum mai imani duk lokacin da ya waye gari ya zamanto yana karanta wannan addu'a saboda in ka mutu kan mareci dan aljanna ne kai in juwa in ji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam in ka karanta da mareci he ka mutu kahin sahiya to kai dan aljanna ne in ji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam addu'a ta shidda a cikin azkaru sabah na'am wace addu'a ta shidda ita ce Allahumma inni asbahtu ushhiduka wa ushhidu hamalata arshik wa mala'ikata wa mala'ikataka wa jami'a khalqika annaka anta Allah la ilaha illa anta wahdaka la sharika laka wa anna muhammadan abduka wa rasuluka Allahumma ya Allah ya zo a cikin hadisin Anas ibn Malik Allah ya yarda a gare shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man qala hina yusbihu duk mutumin da ya faɗa a lokacin da ya wayi gari kace Allahumma inni asbahatu ya Allah ni bawanka na wayi gari ushiduka ina mai shaidawa da lalle kai ne abun bauta daya daya baka da abokin tarayya wa ushidu mala'i wa ushidu hamalata arshika ya ubangiji ina mai shaidawa game da mala'ikun da suke dauke da al'arshinka wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idhin thamaniya wa mala'ikataka Allah ina mai shaidawa akan mala'ikunka kaga waɗannan abubuwa duka baka gansu ba abubuwan da suke da alaƙa da da imani yarda da sakankan cewa tunda Allah ya ba da labari manzala sallallahu ya yi bayani ta magana ta riga ta gari wa jami'a khalqika Allah ina mai shaidawa game da dukkan mahalittunka da wanda na sani da wanda ban sani ba cewa ina mai ba su shaidan cewa ni wani ina mai tabbatar da annaka antallahu Allah kai ne Allah la ilaha illa anta babu wani abun bauta bisa ga cancanta sai kai wahdaka Allah daya daya kake la sharika laka baka da abokin tarayya wa anna muhammadan abduka wa rasuluk sannan kuma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama bawanka ne manzonka ne kaga anan kana mai shaidawa Allah kana mai shaidawa mala'ikuwar suke hamalatal arshi kana mai shaida wa sauran mala'ikun ma gaba ɗaya kana mai shaida wa halittun Allah gaba ɗaya kai wani ɗan wani kana mai shaida wa babu abin bauta bisa ga cancanta sai Allah Allah shi kaɗai yake baya da abokin tarayya kuma kana mai shaida wa lalle annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama bawan Allah ne manzon Allah ne mazala ke cewa duk mutumin da ya faɗi haka illa ghufira lahu ma asaba fi yawmihi zalika min dhanbi ba wannan Allah zai gafarta mishi duk wani laifi da ya aikata a cikin wannan wurin a cikin halin ganganci ko kuma halin bai sani ba wani aiki na ba daidai da zai aikata ba to Allah zai gafarta ba to irin waɗannan ayyukan ake gafarta kuma su ne sagairu zunub kankanan zunubai duk wani abin da zai zama to karamin zunubi ne idan ka karanta wannan addu'a to Allah zai gafarta maka shi manzala yake cewa wa in qalaha hina yumsi ghufira lahu ma asaba tilka al-layla haka idan lokacin da marici sai ka karanta wannan addu'a to ubangiji subhanahu wataala zai gafarta maka zunubanka wanda za su gudana a cikin wannan dare kenan duk wani abin da zaka aikata in dai bai daga cikin manyan zunubai to Allah subhanahu wataala zai gafarta maka su a dalilin wannan addu'a da ka karanta alladhina yajtanibuna kaba'ira al-ithmi wal fawahisha sai ce illa al-lamam daga cikin halin mutanen kirki su ne masu nisanta duk wani aiki wanda yake na banna kaba'irun zunubu manya-manyan zunubai suna nisantar su illan lamam sai kankanan zunubai su kuma kankanan dukkan irin waɗannan addu'o'i da irin sa a alwala da mutum zai duka zunuban suna zuba wanda ita ce addu'a ta ta biyar da ya kamata mutum ya karanta a lokacin da ya waye gari to wannan addu'a ita ma tana daga cikin abubuwan da take karantar da mu kaɗan daga cikinsu إثبات أن الملائكة لهم وظائف tabbatar da cewa lalle mala'iku suna da ayyukan da Allah ya dora musu shi yasa mace Allah ke cewa la ya'suna Allah ma amarahum sai ce wa yaf'aluna ma yu'maru ba sa saba ma Allah subhanahu wa ta'ala ga duk abin da Allah ya musu umarni bal bariwa suna aikata abin da Allah ya umarce su da shi sannan kuma wa hum alamul ghaibiyun su mala'iku wata duniya ce ta gaibi tunda yanzu a cikin ba wanda ya taba mala'ika amma ko mun yarda mun yi imani da shi saboda Allah ba mu labari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bayanin haka nan khalaqahumullahu azza wa jalla min nurin Allah ya halicci mala'iku daga haske kamar yadda aka halicci asalin dan adam daga mi ƙasa aka halicci kuma aljani daga mi min marijin min nar daga wuta to su kuma mala'iku an halicce su daga haske ja'alahumullahu Allah ya sanya su ta'i'ina lahu mutadhallilin Allah ya sa su masu da'a ne ga Allah yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun Allah ce tasbihi suke yi wa Allah subhanahu wata'ala dare da rana ba sa gajiyawa shi yasa da adam ya ta kanshi in kai wa kanka kama wannan bautan da Allah umurce ka akan kai abin da aka umurce ka dan kadan ne mala'ikun da suna nan akwai wanda ruku'i kawai yake akwai wanda sujada yake akwai mala'iku dubunnai wanda manzo Allah yake cewa aqatis sama wa huqqalaha an ta'il sama ta yi ƙara kuma ya cancanta ta yi ƙara saboda babu inda za ka aji diddige kawon ka face a wannan wurin akwai mala'ika ko su ya yi sujada ko ya ruku'i ga Allah subhanahu wa ta'ala wannan addu'a tana karantar da mu cewa taqriru anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam huwa abdul lillahi ta'ala tabbatar da cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bawa ne ga Allah wanda kuma ga can ayoyin Qur'ani sun tabbatar da haka subhanallazi asra bi 'abdihi ko tabarakallazi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi da sauransu wal 'abdu la haqqa lahu fi shay'in min shu'unir rububiyyati wal uluhiyya idan zama bawa shi kuma bayyana wani haƙƙi na ɗayan tashi a cikin halittu ko kuma ɗayan tashi a cikin aikin bayi kenan ayyuka da halittu gabaki ɗayan su na Allah ne wannan shine tauhidur rububiyya sannan kuma duk abin da za ka yi na sallah ne azumi ne zakka ne karatun qur'ani ne biyayya ga mahaifa ne qiyamul layl wani da sauransu su kuma dole ne ka yi su don Allah ba za ka ce ba bari in yi su saboda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bal huwa muhtajun ila Allah ghayat al-ihtiyaj bal bari dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana mai bukatuwa zuwa ga Allah subhanahu wataala makurar bukata shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mafi daraja abin da suka kira yake suka kira shi da shi shine Abdullahi wa rasuluhu bawan Allah manzon Allah muftaqirun ilaihi yana mai bukatuwa zuwa ga Allah yad'uhu yana roƙon Allah wayarjuhu yana kaunan samun dacewa na ubangiji subhanahu wataala to wannan ita ce addu'a ta ta shidda sai addu'a ta ƙarshe wanda zamu tsaya akan ta addu'a ta bakwai wanda ta zo a cikin hadisin abdullahi ibn ghannam al-baydawi Allah kare da gare shi ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk mutumin da ya faɗa a lokacin da ya wayi gari Allahumma ma asbaha bi min ni'matin Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la sharika laka falaka alhamdu wa laka shukr Allahumma ya Allah ma asbaha bi min ni'matin duk abin da ya wayi gari tare da ni na wata ni'ima aw bi ahadin min khalqika ko kuma tare da wani ɗaya daga cikin halittunka bayinka faminka ta wannan ni'ima fa daga gari ka take ya Allah yanzu mutumin da ya yarda da haka zai ba wani hasada saboda ka san alillahi al'amru jami'a al'amarin gabaki ɗaya na waye na Allah subhanahu wata'ala ne faminka wahdaka ya ubangiji daga gare ka abin nan yake kai kadai la sharika laka baka da abokin tarayya babu mai badawa sai Allah wanda kaga ya samu Allah ne mashi duk wata ni'ima da kaga dan adam yana fantamawa a cikin ta waye bashi ita Allah bashi falakal hamdu Allah godiya ta tabbata a gare ka walaka shukru ya ubangiji godiya ne ta tabbata a gare ka to wannan shi ma duk mutumin da ya karanta wannan lokacin da yawa ya gari mazala sallallahu alaihi yake cewa wannan mutumin faqad adda shukra zalikal yau godiyar da ubangiji subhanahu wataala ya dora a kanka a cikin wannan wurin idan ka karanta wannan addu'a ka sake shi kenan ka biya abin da aka nema a wajenka to waɗannan abubuwa iya da kyau mu rika bibiyar su a hankali ɗaya bayan ɗaya saboda mu rika kalatar irin alheri da albarkan da yake ciki ka duba ka ga addu'o'i kalmomi ɗan ƙanƙani masu takaitattun kalmomi amma irin alherin da yake tattare a cikinsu shi yasa manzala sallallahu daga cikin khususiyar shi u'diya jawami alkalmi an kyautar mishi da kumsassun kalmomi sai magana a cikin satara ɗaya cikin lin guda in aka tashi bayaninta sai an rubuta littafin mushalladat sallallahu alaihi wasallam ne kamata mu dakata insha Allah ta'ala Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا اللهم اغفر لنا واغفر لآبائنا اللهم اغفر لنا واغفر لآبائنا اللهم أصلحنا وأصلح ذريتنا اللهم أصلحنا وأصلح ذريتنا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم سهل أمورنا كلها يا أرحم الراحمين اللهم يسر ولا تعسر اللهم هون علينا مصائب الدنيا اللهم هون علينا مصائب الدنيا اللهم هون علينا مصائب الدنيا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله